na'am mm na'am mm na'am mm mm Mm. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh farko muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko ya ba mu dama muka da wannan masallaci mai tarin albarka domin mu gabatar da rajin darsin addinin musulunci kamar yadda aka zama gabatarwa a wannan masallaci mu zama gabatar da tafsirin alkurani mai girma da muka saba gabatarwa a wannan masallaci namu mai albarka a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa magabatanmu wanda suka haife mu da kuma malamanmu da jagororin musamman na addini muna yin addu'a kan musamman da shi wannan ba Allah rasu mai karfe wanda masallacin yake amsa sunansa saboda a lokacin ya yi wa Allah hidima daga cikin abin da Allah ya bashi kuma har yau har gobe a nan dai hidimar da aka yi in dai ta masallaci ne a wannan masallaci shi ne jagoranta wanda masa fata na alkhairi akan alkhairin da ya duka sannan daga baya dukkan bayan Allah musamman yan kwamiti da suka dinga bi lungu-lungu suna bada labari ga yadda matsalacin yake da musamman shi wannan babban jagora shi wanda ya jagoranci ginin wannan matsalaci ba shakka ya jagoranci alkhairin duniya da alkhairin lahira da ba Allah da ya fi shi zai matsalaci ya ce a zo a ibada kamar yadda Allah sai da ya yi ƙasa ya gama ƙasa da ya gama ta to sai ya kawo manyan duwatsu sai ya kafe ta don kasarin kalai saboda duk wanda ya hau kanta ba za ta yi layi ba sannan sai Allah ya yi ta ba ta cika laushi ba da duk abin da aka aje zai dinga nitsewa ko ba ta cika tauri ba ya bukaci a tora ta a yi wani abu da sai ta fi tonuwa duka Allah zai yi wannan ya gama wakatar rafiya a tsawata abin da duka a ci a ƙasa ya kaddara kama daga tsaba ne na noma ya ce an su ta zara unahu in ka je ka shuka kai ka tsarar Allah sai da ya gama tsara komi ya kawo muke da wani akalkalar muke yawatawa ko gyara ba mu mutum wata gyara ba ko an taɓa gyara ne ba mu taɓa yi ba a ce yanzu kan ƙasa ta ake matsayin sai an nemo duk ƙwararru su zo ta ba a yi ba to shi masallacin ma da allah ya so da haka zai yi kaga da ba a gaice mu ba da ba mu samu wannan wallarin da ake samu ba amma allah ne ya so yake gayyata mu ana ce a zo a gina ɗakin allah don haka idan an ce ana gina masallaci jama'a fa a barka hala yanzu Allah ya kawo zamanin da karfi yana aiki amma ba sosai ba kudi yake aiki gali kuma duk ibada akwai lada amma ibadan burin jiki haka ta karfi kenan guda daya biya goma ne amma ibadan duki akalla ɗari bakwai ne to da wanda ake ninka masa ɗari bakwai da wanda ake ninka masa goma ai ba za su zama daidai ba saboda haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kaura daga maka ya koma madina da zai yi masallaci duk da taguwarsa ita ce ta nuna masa inda zai masallaci shi ne wurin da tubu da mani mallaka a garin madina wannan masalakin na yaman da ya fita dan yaƙe-yaƙe kamar zai farauci duniya don ya isa har yaman a ya isa har madina to a filin sa an gane wannan ko aka yi za a bai annabi fili kyauta ji magada ya ce baya ba fili kyauta sai fili da kudinsa sai fili ya saya da kudinsa idan ka da fili da kudinka a zo a isa masallaci dai kai ne da filin masallaci ya kamata ka gane wannan matsalaci ya kuwa ya faɗi ko a kare shi a rika wani zai a ce a filinka kaga wata hikima ke na tattalin kafin gyara ne karfi a nan dai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ce filin da aka gina masallacin da aka bi gini kuma aka taru da annabi aka yi wannan shine abin da aka yi da aka ce annabi ka zauna ya ce aikin allah zan zauna to ai shi ne shugaban masu Allah aiki za ka bai zauna ba aka yi ta aiki tare da manzon Allah tana za a ma a wancan lokacin a gina masallacin Madina da yake masallacin manzon Allah to alal hakika muna addu'a domin ba wanda ya san adadin wanda suka sa jari na da karfi jari a masallacin nan sai Allah shi kuma Allah ba a gaya maka ka baiwa wani kaza ka baiwa wani kaza Allah shi ya san abin da kowa ya aikata masa a lokacin aikin kuma Allah shi ya san abin da niyya ta zuciyar kowa don haka muna wa kowa fata da tsammanin alkai a halar hakika alhamdulillahi matsalacin da wanda ya kalla zai ji daɗi ce wannan abu Allah aka yi wa Allah don Allah gaskiya an yi aiki Allah za ka rujari amma har yanzu ma wani gobar na ta neman taimako ne ta wannan matsalacin tana nan duk mutumin da ya zo ya ga abin da ya kamata a yi na alkairi to kwamitin suna maraba da shi da duk ko wanda irin kalan taimako wanda aka kalli ya dace ana nan tare da shi dama gaskiya masallatanmu sun daɗe suna da buƙatar irin haka to mu sani bayan haka akwai abubuwa da dama na ci gaba wanda ya kamata kwamitin su daya da sauran jama'ar musulmi a zage dambe domin kar masallaci ya rika komawa baya sai dai ya rika komawa gaba shi masallaci bai kamata ba a ce masallaci shi ne talakan anguwa ba bai kamata ba a ce masallaci bai mallaki komai bai makara jama'ar musulmi masallaci a unguwa bai mallaki komi ba sai makara kaɗai bai dace ba bai dace ba don haka kamata ya yi a ce masallaci yana da akawun nasa tuɓari masallaci yana da wasu abubuwa na yau da kullum wanda za a iya samun alheri ya dinga ƙaruwa wanda wani lokacin ma in kun kasa shi matsalacin zai ce maka mu kuma shi ma matsalacin nan zai mace mako kuma ku ce maka mana ya ake mace ke ne nuna wuraren da aka ci gaba da haka ake ci gaba idan ba kuma ta ba matsalacin wadda wasu ibrahim zuwa gabanin ƙasashe ba gwamnoni ba sun nemi ɗaukar nauyin su a ai ba a hana yadda mutane da su da wannan babban alkhairi wannan babban larin su bari mutum wani ƙasa ya zo ya yi ya a a sai almajiran su zo su je a yi noma a gona na ga samu alkhairi sai a zo a sayar da rani kuma sai a sai kayan aiki sai a kama gini da ƙarfi da kayan aikin haka kafin barara an ƙare kudi ya abin nan an kashe kudi sai a koma gona da haka haka ke wannan matsalacin cikin shekaru masu yawa da haka akwai bukata na wannan matsalaci kwamitin su zauna su sa ido sosai a ga abubuwan da za a yi kullum zai yanzu matsalacin nan tun daga lokacin da aka zai fili aka ce za a ƙara matsalacin yake karuwa a gane yanzu filin matsalacin ya fi na girma ya ji ba ya fi kaga aka dinga karuwa har aka magini har aka yadda ake a ciki a yanzu yanzu a jiya ko a shekaran jiya mazalacin ba ta kai haka ba a yanzu cikin ke je gaba to muna fatan alkhairi ga duk bayan Allah wanda suka taimaka aka yi wannan aiki wal Allah yanzu akwai waɗansu bayan Allah sun yunkuro lokacin da za su yunkuro nasu ne bai yi ba eh muna jiran nasu gudunmawar ba mu san wani kala ne nasu meko ba ai kowa dai na ji labarin a saudiya harami maka da madina masallatan nan to a kasan gwamnati ba da nasu ina musamman a gwamnatance ba wanda za a cire musu ya kamata a dinga hubbasa a wannan masallaci a samu ci gaba yadda aka fara a ci abin ya tayin gaba Allah ta ka dukkan wani bawan Allah wanda ya hidima a nan ko da ta fara shawari ne Allah ta ka mutu da alkhairi wanda ba za mu yukon bayar da wani gudunmawa ba Allah ba su yuko wanda suka bayar Allah su karo eh domin ba isa yayi ba aikin Allah kowa yana yin ya rayuwarsa ubangiji ya ce mace mu dokar amanta ne a cikin ramadana ake a kula da abubuwan da ke bata azumi kana yi wasa da abin da zai bata azumi musamman azumin ramadan idan mutum ya karya azumin ramadan daya baya daya da gangan lam ya kari yi siya mu da ya samu ya ta azumi har abada ma ko har ya mutu wasu suka ce shi ne ake nufi siya mu da hari to mai biya allah wancan ne ba an ci azumin da zai ba to azumin da daya kai sai har ka mutu wancan ɗayan allah ya fito shi wancan dayan shi Allah ne da aka jama'a da Allah dina wata da wata ramadan akwai abubuwa masu kare azumi da yawa amma babban alaƙar tsakanin maza da mata ne shi ne babban abin da ke kare azumi ya fi cin tuwo laifi a kare azumi domin ana iya ci da mantuwa an tabbatar da wannan an manta ana azumi sai aka ci amma an manta ana azumi ake jima'i ba a karɓi wannan uzurin ba a cikin uzurin shirya ba karɓa ba manta ana azumi dai na faru da iyali na ka sake dabara ba a karɓi uzurin ka ba da haka jama'a da Allah a kula da abin da yake ɓata azumi musamman wajen jan ruwa da kuma wajen rike baki da asuba to mu sani farkon musulunci idan aka ce baka an yi sallar isha ba za a sake cin abinci ba sai gobe daga isha kuma ko ba yin isha ba in kaɗan gangana bayan rana ta faɗi to an kulle bakin ka sai gobe kuma in aka ji za a ga wata ga wata an shigo ramadanu kenan an hana ka iyalinka sai bayan wata amma ba duk yanzu aka zo aka ce duk an kyale mutumin ya je alfijir ya ce kuma ji mu jawo ilalle sannan ai azumin daga alhijiri ya fito zuwa a tabbatar da rana ta fadi to don haka sannan iyalai kuma aka ji kula kula yanzu jami'ar rabon ila da za'i in dai da zirin an kyale ka da kayan ka ne ka kaga duk wannan an mana saukin da da ana tare da annabi annabi na zaune suke shan wannan wahalar har wani kada a kuri an shiga cikin daraba a garashin a kurin da amma mu allah ce an yafi don haka kan a yi ganganci idan an yi gwagwantar rana ta ajiyu a yi ta faɗi ko a a kara shi in an yi gwagwantar alfijir ya fito ko a a kar a cikin an ci a irin wannan gwagwantar ajiyu babu Allah ya ce kulka ya mutu ya Rasulullah ka zan wannan sura ta maka tana karanta da tauhidi gashi nan kamar a jawo hannun mutum a nuna masa da da bare manta ba man ya kala hukum waye yake kiyaye ku billahi cikin dare wannan hari kuma rana wa zai kiyaye ku minar rahmani daga mai rahama min azabi inna zalabikum an kalubalanci kafurai aka ne yanzu ku kafurai in Allah ya zauko da azaba da daddare to wa zai hana Allah in ko bai turo da daddare ba in Allah ya turo azaba da rana wa zai tare ya hana Allah jawabin su ai la hada ya fa'al zalika ba ɗaya da ya isa ya aikata haka ai akwai waɗanda aka halakar da yawa da rana da rana ka gani akwai wanda kuma aka halaka da asuba irin alkarin mutane na bilu aka halaka su da asuba akwai wani mutumi wato wani tantirin mutumi tantiri ne sosai dan renin wayo shi ya fara sa dodo a kama a duniya a tarin duniya ana kiransa abubuwan la'ayi shi ba amalike ne wani ƙabilu sun rika laraba zuwa ana ce musu amalikawa kada akwai ƙabilu da dama sun rika laraba zuwa har ana maka ma da alaihi wa su aka zo da yana yaro ai gaga akwai durhamawa su suka auren masa da aure ma a gari ko ba da durham ne ba laraba ne ba yawwa to amurbin rayi shi ya fara kirkiro dodo ya kawo ta kaba Allah ya halakar da shi daga baya bayan jama'a ji tsoron Allah da yake ya zama na shi harami Allah bai cika taɓa mutum a harami ba amma dai karfe fara da Allah kawai shi ne gaskiya da ya bai wannan shigancin yana zaune cikin jin daɗi da anasuwa da wadata da komi sai ya kirkiri wani zai kaura sai ya tashi daga harami sai ya gaura da shi da jama'arsa suna fita daga iya wurin da ake kira harami Allah ya koma layi halaka su gaba ɗin bayan Allah ce da ya je Isra'i da Miraji shi ya gan shi a wuta an fede shi fede shi aka kamar da hidan kaza mala'iku suka cewa shi a wuta ya taba yanki saboda mummunan aikin da ya yi don haka Allah ya tsawatar a nan cewa in ya turo alama da daddare ko da rana ba wanda ya hana wal mukaddar nuna amman waɗanda ake zance da su kaburan maka la ya kawo na azabar Allah babu suna tsoron azabar Allah ne yan kare mu da sun mutunta azabar yobal bari ka ji kuma an rikin rabiyun su akan ambaton ubangijinsu alkur'ani mu'urduna suna bujirewa la da fakkaru na biyu ba za tunanin a cikin alkur'ani wata rana ma'aikin ana sallallahu alaihi wasallam a da zane ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka har hawa ne ya zuba kasa aka ce ka yi faru ya rasu da rani ya ce wata aya aka saukar wanda azabar allah ta tabbata akan wanda ya karanta ko a karanta mata bai tunani ba saboda haka wani abin dole ne ba a tsaya a yi kaifin tunanin mai zubi don a gano abin am fiya a nan ma'anar za alhamdulillah inkar hamdar inkari ne ai ma'ana alahu alihatin jamla'uhum sun kafurai masu dodo suna da dodon da zai hana su in allah ya kawo azaba ya yi dodon ya tsare allah ya ce akwai gamna'un ya hana muku bima ya zo wurin duk abin da zai ba su haushi abin da zai dame su doron zai iya hanawa ni duni na ba mu wanda Allah ai ma'ana alahu akwai a gare su man yamna hum minhu wanda zai hana mu daga abin da zai bata rai gairu na in ba mu ba in ji Allah to kaga da wa'azin su da ha'a ba shi ne wanda ana abubakar a madina ya zauna a wani wuri na tunani abubuwan da suka gabata kuma zai fashe da kuka yana kuka yana kuka kuma zai bushe da dariya wadana da kayi abubakar kai ne ne kai ne mai dariya kai ne mai kuka ya ce ya rasu ina kuka ina tuna abin da muke yi na jahiliya lokacin da baka zo mana da wannan abin da ka zo mana da shi ba rasulullahi wallahi na sha ai babu dariki babu dariki in ji manzon Allah ga duk wani mutumin da ya musulunta ba a zarginsa da abin da ya yi kafin ya musulunta idan ya musulunta to abin an yafe shi dariyar masani ne ne yace ya rasu da layi mu ne a maka muna da alloli da yawa kasan sai na maka da abu da kabat ma suke gama saboda hidima wajen dodannin su a kafa ya ce ne muka yi shawari muka ce yana da kyau a ce mu allah dabino ya ce saboda nan ba mu da allah dabino a nan maka daidai shawari yana mu shiga akan rafi allah dabino kowa ya je kawo karan dabino dabino mai kyau wanda aka kirba shi aka dunkula shi da wancan kuda sai aka yi allon dabino da aka yi shi wata rana abubakar yana cikin ɗakin kafa cikin tsakiyar dodanni kai lokacin musulunci bai zo ba sai ya suna da shi kai a cikin lamarinmu na botar dodo akwai mata ya ce ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne mu zo mu kulla abu mu ba shi girma fiye da mu ya fara gane don shi da sun rorin maka suke kai wa tunanin wanda ba musulmi ba ya zamu kyakkyawan tunani domin ya gane bai kamata ba wanda ka fi shi matsayi kuma ya zama allah ba ma dai kuke ba ka ba biki matsayi ko dai kuke ba zai jama bace sai kowa ya da kanka tun da kuje kuke to ta ya za a yi wanda ka bi matsayi kuma da yi maka kaga ba zai ba kaga mutum yana da hannu to na wani dodon yana da hannu amma hannun dodon yana kama abu yanzu kaga baya rikewa kai kuma da hannunka hannunka mai amfani yana kamawa ya rike kuma ya zaki washe ka bi ba wani an kawo da aya in ji Allah an hana ba kawai ka gane wani abu ne mara amfani kake da kan rike abinda shi bai da hannu ya zama a kan kuma shi kai gana da hannu sannan yana da kamar tafiya da kamar dodo kafa ta aka yi ba ta tafiya ba don gina dukiya a goge ya zama ko itace aka sassaƙa ya zama ko gini aka gina ya zama to kamar da ba ta tafiya to yanzu kamar mai tafiya ko abu mutane don ana da kamar da ba ta tafiya amfani da dole za su daya ko za su daya ba kai idon ka na gani idon dodo bai gani don allah a hada idon mai gani da idon makawo mai ido ɗaya ma ido ɗin nasa a shari'a zaman ido biyu ce saboda an taɓa shi makawar ne zama saboda illar makanta washe sun ji nan ba daraja da bukali dan kuwa suka ba shi damar wasi domin shi ne allah su kuma shi suke wa muka irin wannan abun shi ne sura take gaya mana abubakar shi kuma ya yi tunani akan wannan dodo sabon kerawa da aka yi shi da dabino ya cire cinyar dodon lokacin shi ba ba musulmi ba ne ya murɗe ta a atuwar cinya ta da biyu mai daɗi ya saba ta abu ya kawai gida da ita ya je ajin su yara su sha mu yara suka cinye cinyar allah to yanzu kai jama'a in banda kafuri kafuri ne dodon nan yana gani aka cire cinyar da aka bai yara suka cinye bai ce kan yara dole ba don allah ya ce ake bauta aka kira shi ya taimaka ga wani ɗarfi ya faru zai iya taimakawa da zai iya taimakawa da bai hana cire mata cinya ba wannan abin ya sa da hankali abubakar ya yi kuka ya yi dariya annabi ba shi abu ne sun mutu musulunta irwar ta abubuwan duka allah ya yi to shi za da shekarar hudaybiya ta mutu ba hudaybiya ba sulhun hudaybiya shekara ta biyu ce lala ya je maka da wata 'yar sanda a hannunsa sai allah ya saukar da aya ayar tana cikin tura madaniyatun amma ayar makiyatun da ya zo maka sai shi to da kurja alhaku wadda haka alba'in inda alba'in laka ana da hukar da ya faɗi wannan aya sai ya nuna dodo dodanni da sanda ga faɗe suka daga sama a kaba sannan ne ya tona mana wancan kamu da abin yunar al'aiki sai yana na aka samu ɗarkin kaba daga dodani sai dodanin duk suka zube suka bar wannan dodo guda ɗaya wanda abokai ke ba da labari manzana ya kalle shi da kawo uku abubakar wannan shi ne ce shi ne wannan manzana ya nuna shi da yanzu da ake masa ja al'abu wanda aka alfahari da ya ba wannan aya in dai damuwa a idon mutum ne in dai a idon mutum ne ba makaho ba ne damuwar ta raunin gani ko ta ciwo ne idan kana karanta ta karamar yada wa kul jaa al haqq wa dhaqa al batil illa al batila kana dhaqa sai ka tofa a yada ka karamin yada in idon gefen dama ne a yadan dama karama in idon hagu ne a yatsar hagu karami in ga roba zai ka ja kan idon kamar mai sabon to bakwai ake karanta da ikon allah allah zai cire ciwo kowane ciwo da an gwada shi ba iyaka yawwa allah ya damu gani saboda haka nan allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yattabi'una ba za su iya wasu alloli na arna hukumu ka kenan nazara an fuzihim su taimaki kansu da kansu ma ba za su iya ba dodo ba zai iya taimakawa kansa da kansa ba in ji Allah fala yan su runa hun don haka ba za su taimaki masu bauta musu ba tunda ba za su taimakawa kansu ba wala hun minna yusafun mu kuma a wurinmu in ji Allah ma'anar wurinmu daga azabar mun aiko ba za su zama da yuta abuna za a yi makwataka da su ba wato ba za a tseranta su bakin ana cewa sai masu ba wato abuta nan ma'anar da kiyayewa da tserarwa ba za a kiyaye su ba ba za a tseranta su balbari mata na hawa layi ala ce wannan kafurai mun ce su daɗi da Allah wa ba hun da iyayen mun ce da su daɗi bima an amna alai daga abin da muka nike mutar da su a ta ɗana alaihi mulkumuru har rayuwa ta ɗawai ta gare su faga ta rubi zalika suka rubu da wani an ce sarki dan da yaro wani babban kawo shi ne ya matsawa ashabul kahfi waliyar nan suka je suka shiga kogon dutse suka shekara suka yi bacci a ciki suka yi bacci shekara 309 bacci daya ba ci ba sha ba kudari ba bayan gida ko suna juyawa suna juyawa dama suna juyawa hagu barka abu ko kai ba wanda ya farka sai da muka shekara ɗari uku a irin wato misalin bature irin watannin bature masu jira shamsiya amma hijira ga mariya kuwa sai da suka shekara ɗari uku da tara da na aga wani shekara wato talatin da uku ta bature ta balarabi a ƙara shekara da yake bisa wannan lissafi to shi da aka tuntuɓe shi bayan mai aukuwa ta riga ta auku aka yi kai mai nemi dalilin kafin cewa Allah Allah da ya yi ka haka ya ce ai shi bai gane ba shi da Allah ba hirar da zai mutu to a banan duniya lafiya ta karau ko ciwon kwan baya ciwo ba inda yake masa ciwo mala da wani kafin zai ne karar ɗari bai tari ba tari ta ne malaman tari suka ce fir'auna fa sai ran da macijiyar annabi musan nan nan da annabi musa ya fara wa'azi jama'a an taru ana jin wa'azi kawai sai ga fir'auna ya turo jami'an tsaro na a ji a kasa annabi sai suka taho an zo kasa annabi musa ga alaji annabi musa saki zallarka yana sake ta zama ciki ta tunkar na gaba gaba tana ta lomewa tana ta haɗiyewa tab sai aka rada kwana ta biyu da gudu tana ta haɗiye mutane ana fadowa ana ta haka juna ba ruwanta da matacce wanda aka zata haka ya mutu masu da suke kama duk haɗiyewa a ɗaya sai da aka teke shi aka waje cikin daji sai ga ta dawo a fice a fice ta doshi kowace fir'auna fir'auna ya leka ya hango tab shi ma zai wato ne ya fara gida da gudu ya fara ɗakin nan yana fadawa tana ido da ta shi gudu sai ta ido ya fada kuliyar ɗaki ya fada kan gabdan ba hawaye ba faduwa ya kankan yana faduwa mace ce ta zo ta rami a kofar ɗakinsa ta sa lezar da na ƙasa a kwanci a ƙasa lezar da na ƙasa ya tokar kofar fir'auna da ya faɗin bakin da ya ji ya ji kofar ɗakin fir'auna duk girman nan nasa to da ya tsoro da sai ya kashi kaji na gana shi yana iya yin kashi jima ayo Allah ji da su daɗi sai suka rudu to a fala ya rauna ba sa gari ne in ji Allah ana nasu larda muna zuwa ƙasa na kasu da arlau muna nufin ƙasarsu da rukusu ha mu rinka tauye ta min a darajiya da rike su gefe an ta magana akan wannan wasu malaman sun tafi a kan wal'ala tauye wanda duniya take inda za ka san nesa biyar zai zama kusa allah ya tauye duniya wasu ka ce a na fata yi ne da ake yi wa annabi aka yi takwatai annabi ya yi hijira daga maka ya koma madina nan ne kadai inda musulmi suke a lokacin ya zama doka duk wanda ya musulunta kawai daga inda yake sai dai kawar ko ya dawo ku ba inda musulmi ke sai abu za a kafa gwamnati duk inda mutum yake a duniya idan ya mutu da hira ya mutu a hanya amma iya zo na da kyau ba musulmi ne sai dai waran suka ɗan da zo kafin da za su gudu daga cikin kamurai su koma cikin inda musulmi suke saboda rauninsu mata na ciki yara na ciki ɗan amfani ce ni ma da jatu mata ciki ɗan abban da ni da jatu mata muna daga ciki waɗanda allah ya mara uzuri muka rasa yadda za mu yi mu bar mata mu komo madina abin ya iya wa a lokaci su ma suna addu'a waje Allah na mila duka waliyan waje Allah na mila duka nasira haka suke ta faɗa Allah muna roƙonka kai mana dalili ka ba mu jagora wanda zai dalilin kai mutum da annabi suna addu'a an ce duk mutumin da ya addu'a a wani abu a gaba na alkhairi ko dai wani aure wata kila ya sarwayi ne ko wani kuɗi ka zai zaɓi zan kuɗi ma a bi auren ko eh zama da wanda kuɗi sai ka auren mata biyu ma to sai ya alwala a cikin dare da kira Allah da wannan waje Allah na min ladunka waliya waje Allah na min ladunka nasira sai ya rage kwayan sarki da da aka dai wajen dubu ɗaya ake karantawa da alwala ɗaya sai a gaya Allah damuwar Allah yana yin wannan ma gidan Allah wa da salama yasa aka irga mayakan da yake tare da su da yan garin madina da baki aka samu ɗari takwas aka irga na yahudun garin kawai aka san dubu takwas yahudun garin kaɗai sun ninka abu goma sannan ko banda na ba inda musulmi yake ba ne ga gudun ba inda su arna ne daga baya Allah ta ce muka yi wani abu na jin lamarin kusa da iraki muka dinga cinye gari gari anguwa wadda take ta arna sai da musulunta kaga arna an rage garin su anguwa ta tsara su ta musulmi ba tsara su aka yi ta haka sai su yi gari gari gari gari guda wata ran kasa guda ma na musulunta kamar yamin ai gaba ɗaya kanar ta musulunta da imamu alihi ya kira su gaba ɗaya ta musulunta ya aiko annabi labari annabi ya kujera godiya ya gode wa Allah yake to kaga a nan tun da kasar su muke ragewa muke ƙara wa musulmi gari gari kaza kaza abu kuma da gani gona shin Allah za su yi jaye kuwa da Allah anya jawabin la ba za su yi ba bal ina annabiyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ne mai rinjaye da tabansa Allah ce kullum ya mutu alai Muhammad ka ce inna ma unziru kun bil wahyi ni ina muku gargadi da wahayin da ake mini min Allah daga Allah la min ba ni nafsi ba ni ne a kai na nake so abu da nake so na ga mu ba abinda Allah ya ga mu bayan ya faɗa kuma shi in ga mu shi nake faɗa dan su annabawa da ba suna da makamai shi annabi wanda ba murzali ba in Allah ya gaya mata ba zai gaya kuwa ba ba kuwan da ne in Allah ya ce mata ba ya zama abin shi ke nan kana yi ma kai kasar shi dai ba zai ba an ce mata kai yayi in la'ayi ne ko kuki ma ba ruwan da shi ya kyan abunsa to in yi zama murzali ba sai a gaya mata a ce ya gaya muku to shi murzalin kansa ai annabi ne yana da abubuwan da Allah yake ba shi za a kira mu kusufiya kusufiya na annabi ya yi abu shi ne baka ta kai ba ake za mu kusufiya kusufiya abinda an faɗa masa ba ce ya faɗa ba wala yi wasu maduwa amma dai duk da kurma kam kurma kam bai jingira kurma ba ba jingira idan ma yi zaruna a lokacin da ake musu gargadi kurma ba zai jira ba ni tarki mul'amala bi ma zai uhu saboda sun bar aiki da abin da suka ci min al-inzari na gargade ka sunni da ya gaji kawai a farko a kura mai da su da wanda bai ji ba sun zama daya Allah ya kiyaye wala mazo da fatu idan wani abu wadan waki aka kadan ya same su min azabi rabbika daga azabar ubangijinka la yaquluna ya waylana sai mun ne ka cewa mun halaka mun halaka inna kunna zalimin mu mu ne azalimai ishrak da muka yi Allah tarayya wa takadibi Muhammad da kuma karyata Muhammad haka suke yi amma kuma idan Allah ya dauki bala'in sai su gaba da shi ganta wa rawar wazin al-qisda Allah ce muna aje ma'auni kenin adalci yawon a cikin wata rana yawon alkiyamata a cikin ranar alkiyama kagara nan wala tulam nausun shay'an ba za a zalunci da da komi ba min na kan hasanatin na rage kyakkyawa auziya ta sai asu ko ƙara mummuna ba za a yi haka ba kowa abin da ya yi shi ne jama'a mu shirya wannan abun abin tsoro ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sabansa eh kun san wanda aka yi wa warwaso ah suka je mun sani mana ya rasulullahi ya to wane ne sai na wai kasu jawabi ya rasulullahi mutum ne mai kuɗi yana da harkokin kasuwanci da kuɗi a sai kun ba shi kawai masu kuɗi suka shi ƙara suka je suna son kuɗin su alƙali ce suna bin ka ba shi ya suna jina ma yi ya buga su ko tun da sun ba su musu ne buga su ba su kayan su to dai aka biya zai kayan zai kare kuɗi ma ya kare jiya jiya a tajiri yanzu yanzu ba bai da kokon su ga ya rabu da layi aiwar wa ya tsaya a nan ya ga dai ba kara ne kai ba ai ba su ce su ba kayan su suka karba annabi ce ba shi bane ya ce ba shi bane ba wannan ba ya rasu da ya ba shi ba ne sai ya ce to Allah wa rasulu alam yana mashi Allah da manzansa da su duka nake mu mu sani ba manzo Allah ce mutum ne mai kokarin ibada ba ya da wasa ibada amma bai zama da mutane lafiya kalau ya zagi wani ya daki wani iya wani karya ya ci mutuncin wani haka dai abubuwan da ake zai kiyama ta daya aka ba shi takardar aikinsa mai kyan nan da ya yi da za a barje je a auna sai kawai aljanna sai aka tsere su aka ce daya ai yau ne yau mulki yau ne ranar biyan bashi duk wanda ka cuce shi a duniya ka da aka biya shi anan sai a sa mala'ika iya kuwa gawa ne ɗan wani na gari kaza na unguwa kaza mai sana'a iri kaza mai mu'amala iri kaza duk wanda yake da haƙƙi a wurin da zo ya biya a zannan in ka manta ma an tuno in ba ka sani ba ma Allah ya sanar da kai a ranar ne duk wanda ka taba gani a duniya ya ka gan shi nan kuma ka gane shi ka tuna inda ka gan shi don in ka taba shi ka biya in shi taba ka kuma ya biya to ana cikin haka kuma mutum a lokacin jatun marzama bai zan fa jatun marzama ya biya yau mai sirrin marzumin aki wa ummihi wa abi bai zan zo haɗu da uwarka bai zan haɗu da ubansa da dangi da kowaye na kusa bai zan a haɗu don kara ko in ya cuce shi a duniya da zo yanzu ne ke shi da ya biya shi ne ga shi ana hada ka da wanda ka taba gani ɗaya ma balle wani can ka ka zan ba ka zan kwanu ma ba samu ba buri ne kake abin da ba zai yi ba da shi ke nan sai a ɗaya da wannan mutumin a yi ta ɗiban dubbin ladan sannan ana biyan mutane su ce su a duniya wani ma annabi ce ne lada ya kare lada ya kare wanda ya ta kuma ba su kare ba sai a daina zuwa an daina zuwa zai mala'ika ya tashi ya kare ya kwashe jama'a ku zo da Allah karbi kayan a hannun wani dan wani na wuri kaza na kaza na kaza ku zo ku karbi kayan sai ya ce da ubangiji ai komi na da ya kare a sha a yau ranar sakamako yau ranar biyan bashi ne ai yau ai ba mai tafiya da bashi sai a dinga ɗauko alhakin mutane wanda ya cuta mai biya ba ana ƙarawa a kan nasa ana ɗaukowa ana ƙarawa a kan nasa da haka zai biya mutane kaf to lada ya ƙare ga alhakinsa na da ga yanzu wani alhaki na wanda ya cuta a duniya an ƙara lantawa a kai an ce ji a auna to me zai ambai auna jama'a mu kiyaye wannan zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama an zo da gawa sai aka tambaya aka ce wannan wane ne aka ce wane ne kaza ya rasu wane ya rasu aka ce wane ya rasu sai wanda suka san shi ka fada wajen faɗan halinsa ana an rasa mutumin kirki mutumin arziki mutum mai kaza mai kaza daga tara su sai an yi wannan rikwai za a kulla kana da rai da lafiya ana tariyan abin da kai kana mutuwa sai a dina tariya a kan adalla a ji a ji muryar abin da kai kaga ba karamin matsala bane wannan da suka zo suka tafa dan kirkin da wanda suka rashi sai mun rana shi kawo jaba daga baya kawo ta gawa kuma aka tambaya wannan ba aka ce wani ne ya rasu wani ya rasu ne wani ya rasu aka ce to sai wanda suka sai su suka da tuttura abubuwan da ya dinga yi waɗanda kuma ba su da kyau wanda ya aikata a duniya wanda ana shi kawo jama yau kaga yabon da aka yi musu ba iri ɗaya ba wancan an ce da kirki ne amma annabi ya ce kawo jama wannan an ce mai da kirki annabi ya ce kawo jama kaga ba gane ba sai na mace ya rasu da nani an kawo mutumin kirki an bada kirkinsa ka ce kawo jama an kawo mara kirki an bada aibunsa ka ce kawo jama to bai wanda ba ya rasu da nani wanda ala ya ce mutumin da ya rasu ake tuna alherin to kawai allah ya gamshe da da aka yi da tuna alherin za allah ya ba shi aljanna aljanna ta waje ba a kan yawon mutumin da kuma ya rasu jama'a na jin kamar an huta saboda fitinarsa a kabishin huta kawo da bakan wannan maganar manzon Allah ne babu kokonto a ciki yace ku ne jidun Allah akan bayan Allah don haka kowa ya nemi shaida ta kirki a wurin jama'a wato ya zama lafiya kalau da jama'a kar ka cuci mutane dan saboda in wannan rana ta zo ka samu amfanin wannan rana kar ya dame ya gani yayi ayyukan kirki shi kake dubawa to yayi da kirki ko to wayan kai da kirki na ce ba za ka shiga waje ne gida ne ka zo da wakakken riga mai gidan ya garawa duk wancan riga ka ba za ka shiga ba mai dakon da ko riga in ya in mai gidan ya gada ma ya ce ki goku da Allah ya mai gida ya gidan sa ya nemi wasu leburori ko ba su na shaka ko ba su wani abu da kayan wani da ko bare bare su shiga wani kai ba dalili ba komai ba sanadi ba sanan komai ka ɗaibi wanka ka ɗawa doka za ta ne za ka duka shi gidan wani zai ka shiga to ga ne wannan ba da bayan wannan annabi sha yi ma duk mutum da Allah ya bincike na kokon wata za shi ko ba waye in dai Allah ya bincika shi tsaf ciki da waje kan wata za ka shi na na ja ta ciko wata jihar sunan lafiya kai ka ce mana Allah ya gaya maka ba sau ku ya haka ku kitabun nisira da sanar da a yi masa hisabi hisabi da sanar kuma ka ce a kai shugaban to a wajen kai nasu ya rubuta laifi ya ce yi Allah ne ya ce ba sau ya rubuta zamun nisira dai ya zaɓi masu kyama dole ga zaɓi ya kashe ta ya ce daidai wanda Allah ya so a shaɗe wani abu a cikin laifin sai a bai ɗan saura kaɗan sai a haɗa da alayyar da a gwada sai ya haye suna ga inda da cutar mutane to ma gajina yana abin zai kyau ba Allah ya kiyaye mu to ga ji abin da suke yi kenan Allah ta dawo hajji ma'aurin adalci a ranar alkiyama wa za'a zalunci rai komai ba min da kaza haka na rage kyakkyawa aure ya tafiya da kokarin mummuna wa ya kara wani misalar da ratin a yafatin in aiki nan gwargwaron kwaya daya min kardalin bayan komaiya a ta yana biya za mu zo da ma'auninta ba za a ita kaci a ce wadda ita ba wa gaba bi na hasibiyin na ma'azar Allah ce mu idan mu dan mu ne masu yi zabi wala gara ce na mu da kira a mu da wa haular da kara wala kada na musa wa harun da kara
ولقد آتينا موسى هارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين na'am الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون وهذا ذكر مبارك أنزلناه na'am أفأنتم له مبصرون to Allah subhanahu wa ta'ala da warkar hakika atayna Musa mun bayo annabi Musa wa Harun da annabi ah, Haruna al-Qur'an at-Taura al-Qur'an din nan sura ne daga cikin sunayen al-Qur'ani amma a wani wurin in Qur'ani ji al-Qur'an yana da rabewa tsakanin halal da haram ko rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya amma a nan alfurkan a nan a taura ake nufi a nan alfari kasa a taura mai rabewa bayan da hajjuwar fasi tsakanin gaskiya da karya wal halali wal harami da tsakanin halal da haram wa biya'an da kuma haskaka wa zikiran da wa'azi kuma ai da da yawa ne da mutaki daga mahadoran Allah da azan annaba ma da yawa na bani Isra'ila da doran cewa ne Allah ne zuwa waranda ya ka jaura rabbuhum bil ghaibi yake tsoron ubangiji su a boye eh anin nas idan mutane ba su sani ba ai bil qalai aru lokacin da ba su tare da kowa nan ne da ma ake gano maza ai ka ji aya nan aya ta yi magana a kan mutumin da yake jin tsoron Allah shi daya eh ai yana daga cikin manya-manyan bayan Allah ma wanda ya tura Allah daga shi sai Allah sai idon sai kawo hawaye saboda tsoron Allah ka san dai ai ba dan cewa da mai fada eh ko yawwa to shi za a yi ta sallah kanta aka ce idan za ka yi ta a ka dan zo ka nuna gwaninta to ka yi ta kamar sallar mai dabbobi a cikin dabbobinsa mai shanu ne ya tafi kiwon shanu yana kiwon shanunsa ko tumakinsa to lokacin sallah ya yi ya sa zai sallah dan Allah zai cika ruku don tumakin nan su ya yi ruku ko zai cika sujjada don shanun su ya iya sujjada mai gida kaga babu daya in ga ga abun da ya kawo don Allah ya yi ba bukatar abu da zai nuna dabbobi gwanin da a cikin tsalla a cikin daji to haka ake so mai tsalla kar mu ji a a kai malam ne to waye ga masa waye ne aka ba Allah bai san ana son ai aiki mai kyau abinda aka sani ai aiki da shi abinda ba sani ba ai tambaya to amma fa kar a nuna kuma wato gwaninta Allah ka san bai karban aikin da aka yi aka nuna gwaninta to kaga anan da Allah ya magana cewar alkaura wa'azi ne ga masu tsoron Allah kamar ka tambaya ka ce zuwa ya masu tsoron Allah sai yi na'aci wato kwatance yadda Allah ne ka shaunar rabba hotun gaibi su ne masu tsoron ubangijinsu lokacin da ba sa tare da kowa cikin gaibu kenan ba su tare da kowa daga su sai Allah amma wani dogon balaguro ma in yayi ya duba dama ba wanda ya kira sunansa ba san shi ba ya duba abu ba wanda ya kira sunansa ba san shi ba ne da wannan duniya a gida kuma ana ce masa ma'ana kaga abu bai ba bai zama mutaki na baya وهم الذين ذو من الساعات كما تاشم القيامة أي أحوالي أصور تأور تنتع ويبقون سنة جن ظهره وهذا تولى القرآن كما هذا مهم كان أتورا تولى القرآن ذكر أنبتون إن شاء الله مبارك من البركة أن الله مكتوكا دشي أفا أنتم له منكرون yanzu ku kuna mutum ƙur'ani ne ba ku yi ta gaskiya ne ba al-istifhamu tambaya fi akan wannan magana litawbiki tambaya ne na zargi ana zargi da tuhuma ga masu musun ƙura'ani na amalar wala ka dace na ibrahim Mm.
ولقد آتينا إبراهيم رشدا
na'am na'am na'am Mm. na'am Mm. yawwa to Allah subhanahu wata'ala ai shi za ka ji surar ma ake kira da surar lalli ai eh surar annabawa ta ba da kisar annabawa daban-daban a cikin wannan sura yanzu mun fara shigowa ciki da tarihin abin da ya faru wa kakan annabawa shi ne annabi ibrahim shi annabi ibrahim shi kakan annabawa ne an bayan da ku domin misali yanzu bani isra'ila daga lokacin da isra'ila ya zo ya samu addu'a a wurin babansa shi isra'ila ne babansa ya masa addu'a shi na nabi haka annabawa dubu takwas aka samu daga baya amma za ka samu dubu hudu gida aka da gida dubu hudu kuma aka raba wa duniyar duka to shi ma jikan annabi ibrahim da ne kai bari a taka ce zace annabi ibrahim da garin da ya zo zai yi wuya a samu annabin da ba jikan da bane har tashin kyamu kaf abu ne mai wahalar gaske a samu annabi a yi turon-turon dinsa ka duba kasar da an biya kalli na tarihin annaba in ka yace wa an dan wani wa dan wani sai ya bi ta gida na ibrahima sannan ya wuce kamun a ce dai ana son ya haɗu da annabi adam kowane annabi wanda suka zo a bayan annabi ibrahim shi ne ana da wani kada hakika in ji allah atana ibrahim rusdan mun baiwa annabi ibrahim shari'a tasa min qablu daga gabani ai dawo qabla bulugi shi ba tun bai balaga ba tun yana yaro annabi ibrahim Allah ya saita shi abunda Allah yake so shi yake so abunda Allah ya ce ayi shi yake yi tun bai balaga ba tun bai balaga ba wa kunna bihi alimin Allah ce muna azara da shi inji Allah ai ma'ana bi annahu alim li zalika mu mun san ya cancanci da ai masa hakan ji Allah shine bai kai matsayin da mala'iku suka yi magana a kansa lokacin da za a zaɓe shi Allah zai naɗa shi da mashi ne kalilun rahaman mala'iku sun zo wannan matsayin amma ina suka gaga to da suka kuma kawo korafi ai shi yanzu yana da ɗa mai ɗa kuma hankalin na kan ɗansa a mafarki ma aka ce yanka da ya kama yanka Allah ya karbi ɗan yake babbar yana bijirin alimi wadana yaro yana duba dabbobinsa don yana dabbobi masu yawan gaske yana caccajewa yana dudubawa shi za a yi ne ba kuma yanka masa bujimi ba mu ana kukuta a yanka ba ko kaji ba ko ai yi kokari ko ba yi kokari ba to shi bujimi yake yanka kuma annabi ibrahim shi ne mutum na farko da ya fara gidan wani ɗaki don bako ya kwana a ciki shi da ɗakin bako shine zakar gidaje a gidanka in ka dan wa dan wani wuri inda a zuciyarka kake da niyya in ba ko ya zo ya faru to ba ya zo ba ka da zaka ka da zaka ba sai ya zo ba in ya gara ma ya zo shi ba ko in ya zo ma kai ya zo kuma shi ya fara irin wannan al'ada na dan sallamiya da wanda dalilin an yi bako a dan kyautata shi da yake yanka mutumin an dan yi bako yana dubawa dabbobinsa suna kiyo sai ga mala'ika ya zo mala'ika jibrilu ne ya zama mutum ya zo ya same shi suka gaisa ya ce masa malaye ya ce wannan dabobi gaba daya ya ce nawa ne sai ya ce masa na Allah ne du daga nan aka duna Allah ne ce duna Allah ne to kai da ka zo ka daya a wurin me matsayin ka to ya ce wakili ni wakilin mai dukiyar ne ina kula masa da ita amma kai ma an kai masa tambihi sai yin naɗa ka a wani ɓangare kai ma ka ci gaba da kulawa sai kuwa mala'ika ya yi tambihi yana zo buhun kudusun rabu na wani mala'ika da wani ya ce kai malam ka yi tambihi na baka ɗayan ukun dabbobin na raba uku na baka ɗaya amma da za ka ƙara sai ya ƙara ma ya ƙara ya ƙara mana ya ƙara ya ƙara mana su shanu sun zama naka su ya tafi mala'ika ce a kamar ya ce a ƙarshe zai da mala'ika ya roƙi Allah Allah ya roƙe shi aka ba shi haƙuri ya karfi shanunsa saboda ya sallama wa Allah ga baki ɗaya wa kunna bi alimin Allah ji muna sanar da shi mun san ya kama da haka to ina ganin a lokaci yayi ya kamata a yi addu'a za mu dakata a nan da wannan kisa sai in Allah ya kai mu gobe sai mu fara karatun ta kan wannan kisar kuma a gobe ma muna ga iya kisar ma za su ishe mu karatu a yadda muke tsammani in Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko zuwa da ikon karantawa sannan muna magana akan mutanen wannan unguwa unguwan nan da ta yanzu ta fi da mutane tunda mu san ayyaba ake yi to ya kamata yanzu ba mutanen da suke tsayawa muke karatu da su su zai da yawa domin da daga nisan duniya jama'a suke zuwa muke haduwa a wannan matsalacin alhaji mai garbe muke yin tafsiri da su duk da ana ana sanar da wasu bana duniya amma yau ba kowa yake tafiya lahira bai bar magana a bayan ba don haka muna nan mun gida yawa to yanzu akwai bambance bambance na cewar duk unguwa ana wa'azi a unguwar duk unguwa manyan unguwannin garin nan akwai mai wa'azi yana wa'azi a unguwar bai dace ba 'yan unguwar su bar wa'azin da ake a unguwar su su ta kota unguwa to kenan mai yi unguwar nasu ya rufe kenan ya rufe kenan an fara wannan abun ya amfane mu idan ba manta wa shekarun baya da ake rufe gari lokaci kankan a ce mashin kuma kana haku ma'azuwa kuma daga nesa ana ta ɗawainiya ko kuma sai allah ya zuka wani masu karatu sai ya gada ce kowace unguwa ana yi mata karatu to ai ya kamata ya zama gata kowace unguwa ta dage ta karfafi karatunta ba a tara wuraren karatu masu yawa ba ko masu jin karatu yan karatu wannan bai dace ba don haka wannan sanarwa ce da kuma gayya yawa sanarwa ce da gayya wani zai sa'a daga can ne zama yana ji to me ya yi tsari ga mana kuma ɗakin Allah ba ka ji zancen Allah ba ya kamata jama'a ne gaba da gudunmawa domin haka din zai kawo wani ƙarin ci gaba a cikin wannan aiki da muke yi na karatun alkur'ani mai girma ubangiji ya taimake mu ubangiji ya karfafe mu wani abu dai abu ne na abu tare a tsira tare annabawan bani isra'ila wani mutum ɗaya yake yi wa wa'azi a duniya ko biyu ba su ma damu mutanen ba to amma dai yanzu tun zamanin manzon Allah ne ya kamata mutane duk abin da za a yi na addini a yi shi da muhimmanci yadda kowa ya kalla ya san a idon mutane wannan abin da ake yi babban abu ne kuma mai muhimmanci ya kamata babban abu mai muhimmanci kuma a rinka bashi matsayi na wani abin da bai taka kara ya karya ba wannan bai ba karfi fatiha salatul fatiha Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa ta mu Allah ya zauna ta lafiya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم